الرحمن الرحيم إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصرهم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصر ثم لا يقصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddar haɗuwarmu a markaz ahlu sunna da jama'a wanda ke unguwar karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata shidda ga wata na ramadan hijira shekarar 1444 wanda ya dace da 28 ga watan uku 2023 a darasinmu na jiya muna cikin suratun muhammadu mun tsaya aya ta uku mun shiga ta hudu mun fara bayani lokaci ne insha Allah kenan za mu koma farkon aya ta uku ta suratul muhammad insha Allah sallallahu alaihi wasallam an tambayoyi wani na tambaya menene maganar hukuncin mai cewa mutum ya yaƙi shirwa to wannan ana aiki da dai ma'anan magana dai an san azumi ne ba iya nike shirwa ba hatta kalmar ta as-sawm hata a tsawon ayi ma'ana ce ta kamewa kenan din dai kwarin shi dai mai magana mun wasu zai ya ya zubi da kwarin sai ka ce alhamdulillah ta huta sai wannan shi kuma ke cewa ya ya yi sha ruwa a wani wuri kuma sun tashi daga jirgi ya suka garana ai kai dai an baka bi umarni na Allah rana ta fada ka sha ruwa kuma wannan al'amari ne na yanayi ko wani abin hawan sama tabbas haka ne haka wani abu gaggama wata sun sha ruwa a jidda suna tashi ɗan mintuna ta ga rana ƙatuwa ga wasu don su yamma suka yi yamma suka yi haka abin yake ciki aka biyo da suka yi haka za ka iya tasowa da gaimayin gabas nan da nan da rana gabanka misali sallacin misali ta asuba a takaice abinda dai ake ɗauka kai a ina kake kuna ana hukumcinka hukumcin inda kai wani misali na cikin misali ana cewa ba ruwa sai kai ta yi ma kai sallah an ƙare ya ga ruwa zo sallah ta ƙare ba cewa an koma sake sallah ka yi daidai abin da shari'a ta gaya maka wannan kuma wani abin daban ya zo bai alaƙa da kai eh rana ba ta canza ma komi sai shi kuma wannan allah kiyaye da ɓanna ce da takaice da ya yi ɗan uwa babu laihi babu wani kariya ga duk laifin da mutum ya yi ya tuba ga allah subhanahu wa ta'ala babu girman laihin ko shirka da allah shine iyakan laihi ko lolo laihi inda ka yi nadama kamar da kawai da gaske ka yi nadama da gaske Allah sun zuciya ka inda ka yi tuba ta gaskiya ta wutar nasuwa sha Allah Allah zai gabata maka kurakuran ka inda haƙƙi na wani ne amma haƙƙi wanda ake cewa ko ka ci mutunci shi ko ka ɓata ta da sunan shi wani abu da ban kuɗi na shi wani haƙƙi na shi ne gashi na wani shi ne za ka bai da mishi amma irin na da ake aikata ‘yan wata matsala da take kokana yanzu yawa cikin ta zai magana yake zina da masu aure mugun lahi ba karamin ɓanna ba ce allah ka ɗaya san ɗan wasu zina-zina ce lahi-lahi ne amma ko ne allah akwai da gire matakin girman lahin gaskiyar magana to amma akwai abu da ake hudu wanda ba haka ba ne ba a sharance cewa idan mutum ya zan da matan mutum ya tuba sai ya je ya nemi ko ya ba shi wuka ya ce su je bayan gari ya gaya mai abin da ya kashe shi shike nan mai kashe shi bayan shi zai yayin shi wannan magana babu nasi na sunna ko qur'ani ya kanta babu qur'ani ba sunna kan wannan magana gaskiyar magana laifi ne babba amma cewa mijin mata sai ka gaya mai ina ga tabbas ba da ruwa zaka dawo gida gaskiya yan wa aikace annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi bukhari ko muslim ruwa ta inganta wannan hukunci yake ga zaka ji hukunci akan shi wani a wani gari ba madina ba da mai gidan shi ya nemi matar mai gidan shi sai a garin aka dora ma wannan uban da in ya so ya hukunci dan shi daga kisa zai ba da dabba ɗari da bawa da dabba ɗari bayan ya ba da don ta kashe dan shi sai ji kishin kishin ta kai wani abin ma ba haka bane wani abin ba shara bace ba sai ji kishin kishin gina ga wani abin da aka yi da ya bada Allah bai tura mu babu nasi kan shi wannan bawan Allah suka taso yace bai da ba wannan hukuncin bai da ba aje Madina suka zo da shi da uban da mai matar aka taso aka zo madina wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yana raye da suka zo yace ya rasulullah na zo kamar hukunci da hukuncin Allah shi ma abin da ce kamar hukunci da hukuncin Allah yace wannan bawan Allah ɗana ya yi zina da matar shi an ɗora mini diya na ba da dabba ɗari da bawa don 'yantar da ɗana da ta kisa bayan na ba da wannan kudi wannan dabbobi da bawa sai aka ce mu suka ce mu a'a wannan magana ba haka ba take shi ne muka zo don kiyar rasulullah kamar da hukunci da hukuncin allah mazal sallallahu alaihi wasallam ya annabi ya rantsuwa da girman allah zan maka hukunci da hukuncin allah kun ga nan ai matar wani ce ya ce abinda zai wakana wannan dabbobi naka da aka amsa da bawa a maida makayanka ba ko biya kanka yan wa haka ba haka ake zanen karkaran ba a ƙauyuka ba a ƙauyuka mutum zai kwartanci idan matan mutane ɗan aka gano mai hali ne sai mai gari dora mai kuɗi mai yawan gaske aka ɗaya mana kuɗin wannan aka bada ya zo a yi kaso da na mai gari da na mai mata haka ake wannan wannan abu ne duk da san ƙauyukan mu ana yi wannan kudin za a ɗora mai tsada a ɗora a ba mai gari a ba mai mata kudi a raba wannan ba gaskiya ba haram ce kaci to shi ma wani ba na himin zala ce kudin ka a maida maka da bawan ka a maida maka abin da yake hukuncin allah kurin wannan ɗana ka za a mai bulala ɗari ita kuma mata taka a je a tambaye ta in ta hulci ta yi wani ya sai sauko ku je garin wannan mata kuma a jiye ta shi kenan hukuncin Allah ya ce ba kai mai gida ka yayi kaka yayi shi abin da ke wani masala ta maganar mata kai ba kai ka na musulmi wannan mata an haramta ma kusantar ta sai da doka daga Allah shi ne aure ka bi dokoki hanyoyi na shari'a wannan mata ta zama halaka a gare ka ka je wajen ta halaka ne aka halitta ma zuwa jinta ba sayan ta bane kai ba sai bane kai halitta ma kusanta ta ne aka yi shi kuma wannan sai ya je ba ta hanyar wannan ba ya je ba ta hanyar shari'a ba shi ne laifin shi kenan tsakani da Allah kan wannan duk da girman laifin in dai mutum ya tuba tuba ta gaskiya tsakanin shi da Allah Allah ya sana dama ya san abin da yake zuciyarka gaskiya tubarka in ta yanzu tsakanin da Allah ba bukatar ya kaje kai da mai mata ga da kai da matar shi wannan shine bayanin kan haka da mu ci Allah a'ala sai ina ga tuna ko musamman da haban karatu
bismillahir rahmanir rahim فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما من فإما من بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم
سيهديهم ويصلح سيهديهم ويصلح بالهم نعم ويدخلهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فإذا لقيتم الذين كفروا فضربوا الرقاب jiya dai mun yi bayani a takaice ma'ana wannan aya wanda Allah subhanahu wata'ala yana karantar da masu imani mabuga ta kafirai Allah ce fa idza laqitum alladhina kafaru fa darba riqab idan kuka gamu da kafirai ko bugi wuyan hatta idza asqantumuhum har sai lokacin da kuka zub da jini kuka yi kisa suka gabaci fashiddul wasa kuma in kun kama ku ɗarme da kyau ku tsananta wajen ilimi fa imma mannan ba'du wa imma fida bayan kun kama kun ilimi kuma ta rage gare ku ko ku sake su kyauta daga baya ko a biya kudi ku ba da fansarsu wannan duk kuna da zabi ganin nan duk da kuma sai a ce masu ga su ba wannan su ba wannan shahewa tana nan har a kullum shugaban tahiya shugaba babba shi ke ko kwamandakin tahiya shi zai ji ga mai ya dace a yi da waɗannan kamamin yaƙi a kashe ya dace a kashe kai tsaye a ya dace a ‘yantar da shi ya dace a cikin shi makyauta din da aka yi ba wani a wani abu da zai kada cikas mun karanta labari cikin sai musu na su mamu bin usal su mamu bin usal shugaba ne cikin shugabanni na larabawa mai karhi mai daula allah ya ba musulmi damar nasara suka cafko shi a hannu aka zo da shi madina a masallaci aka ɗarme shi manzana ya ko su mama ya ce malaka ya su mama yaya aka da yau a hannu ya ce ya muhammad ya ce in takatul takatul zadami wa in tan'a tanu ma ala shakir wa in kuntu rutu mala fasal ma shi'it ya ce ya muhammad abin ga maka in ka kashe ka zanga kashe mutum mai jimana wanda za a nemi hausun shi ka kashe babban mutum an kuma ma'ana kamun ma'ana idan kuma kamun kyauta ka bar ni kyauta ka san kawa mai godiya kyauta in kuma kuɗi kake nema ka wuce ko nawa baka manzo ya mishi fansa annabi ya dama wani haka ne annabi ya iya fansa fansa ana iya kuma a sake shi kyauta ma da dai shi tumama ta sace sananna karshen lamari da annabi je dawo iya masallaci a darmi iya ga abin da yake iya jin abin da yake na bayanin addini da kan shi kima Allah ko tumama ya gane addini ashe dama hana mu ana hana mu miji ko mu shurara ashe na addini su mama ya gane addini ta kana mazana kullun sa yazo ya mara ka su mama ya da su mama me zaka ce ya ce ya Muhammad abin da na ga maka shine in ka kashe ni ka san ka kashe babban mutum an ka an ka an ka taimaka kudi ko nawa za a baka an ga miki kyauta ka san kawo kawo mutum mai godiya kyauta kuma ce annabi canzawa din da kai da abin da na maka yi yanzu karshe ran ya ce la mutum ya ce ya gane addini zai musulunta manzo Allah ce je yayi wanka je yayi wanka cikin ya zo kalmar shahada ya musulunta yanzu ya musulunta ya zama dan uwa kuma yanzu shugaba ne na al'umma yace zai ma wani mai za yace a yanzu kuma shikenan an tahur yace amma yanzu na hoto umara ne zan ta aikin hajji da jahiliya yanzu kuma ya musulunta kaga ba wasa ci gaba za yi yace yace ya Muhammad amma zan ga mace wallahi yace a duniya kaf duniya ba wanda nake kyama ne tsana a duniya kamar kai amma yau kai ne su da kowa a duniya ya ce duk duniya ba addini nake tsana a duniya kaf kama addinin ka amma yau shi ne mutum soyuwa addini a wajena ya ce haka duk duniya ba wanda garin da kyamar garin ka madina amma ita ce mutum soyuwa gari a wajena musulunci ya canza shi gaba daya kenan manzo Allah haka kenan ko a yanzu shugaba iya da dama imma a kama kisna yaki imma a mushkuli ko a sake shi kyauta ma da yawan ba ya daga abin da shugaba ya kamata ya a yi da shukur shine fa imma mannan ba'du wa imma fita imma a sake shi kyauta shine alman kyauta ba ko bi ko biya kudin fansa a sake shi haka za a yi da kawurai hata hata tattatal harbu auzara hadda har lokacin da alharba na nan har lokacin da yaƙi ma na ya kwanta huta ta kwanta yana na hannun farkon lamari haka za a taba fata taba fata ana kasa ana kishi ana kullewa ana ɗarmewa lokacin da kenan ana haka za a yi da kahurai farkon lamari har lokacin da yaƙi kuma wuta ta kwanta wallahu sha'ullahu lam tasara minhu in da Allah ya so da kai shi sai kashe wani kahuran na rasa gwanta muku da Allah ce ai jihadi ko ba da bayya wani ba yace a walakin li yablu ba'dakum bi ba'd asalin shar'anta yaki Allah subhanahu wataala ya shar'anta yaki ba dan komi ba sai dan jarba masu imani a gane mai imanin gaskiya da nakariya jarabawa ce a tace a tace ne za a tace ne shi sai aka jarba amma ba da Allah sai me bukata ya zan yi ka wuri me bukata maka makami bayyana Allah Allah ya ce ku mutu ku mutu ku mutu gaba da kun kun an gare zama guda kowa sai mutum kawai duniya mutu ko yanzu Allah ta kowa ya mutu gaba daya wannan jarraba haka Allah tsara duniya wannan da masu jihadi da masu kahure da masu imani a ce ai jihadi ai kaza duk wannan wata hikima ce ta Allah ce dan jarrabo su da wasu ba dan mu Allah bai iya bane ba to laushe Allah lan tasara minhu inda Allah ya so shi da kashi sai kashi ba abin da za kuma kare yace walakin amma abin da ya kai shar'anta yaki li yablu ba'dakum bi ba'd dan ya jarabo su akan wasu kuma su imani ku buga su kuma su ga ga ne ake mara imani in ka ibin in ka ibin ta Allah ga abin da zame ka wannan jarrabawa ce Allah yake ba shi walladina qutilu fi sabilillah fala yumkinu a'malahum duk wanda kuma Allah kaddara su suka mutu a cikin ta yadda addinin Allah to su aikin su bai lalacewa Allah zai saka musu sakamakon amma cewa Allah ce ba sa mutuwa irin mutuwa irin tawo sakanin wa'ancan wanda Allah ya bata aikin su gaba ɗaya sayahdihim wa yusrifu balahum Allah zai shiryar da masu iman da kai imani gaskiya Allah ya ƙara mai shari'a Allah zai shiryar da su kuma ya gyara al'amarin su masu imani kenan wa yadkhuluhum aljannata arafa lahum Allah zai shigar da su aljannar da suka sani na cikin sahih bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam ya labari lokacin da ƴan wuta aka kitar saradi aka tsaya aka tace aka tace mafi saradi in aka saki ƴan aljanna wucewa ba su tsala saradi wuta gidan aljanna manzo Allah ya ce wallahi yace na rantsi da girman Allah lokacin da ta kuce kowa shi gidan shi yace wallahi dan aljanna yanda ya san gidan shi na aljanna sama da da san gidan shi na duniya kowa ba ce ba ce baka shiga ga gidan ka ba kowa san nashi kun shiga zuwa gurin ana zuwa kowa ya san nashi gurin kamar mun mun je mun zo daga unguwa ne za mu ta gida ta ce baka gidan ka kowa kullum da kawai gidan shi kullum to wallahi yace wallahi manzo Allah ce na rantsi da girman Allah dan aljanna ya san gidan shi sama da ta gashin duniya kun shiga zai a kurin kun sai morewa Allah gama lafiya wallahi wannan haka Allah ya koyi hama haka Allah sa kurin an ji kurin kurin ka san shiga za ka yi diba dan wa garin ka diba in ka san bala aiwa dabbobi dabba tana aiwa sai dodan iya ta karkar ce kama nono wa ga mace nono ne Allah da ya shi iya hadawa dan dabba ko ta daji ko ta gari iya hadawa babin kanya ta samu nono in yi daga daga kun yi samu damar tahiya kun zo da kama nono kai ma haka zaka yi a tsarin sha'ani haka zaka Allah kai mu hayya ci gaba يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم
nan kuma yan uwa bayan da zumun ji matsayin ma asalin shar'anta jihadi fi sabilillah ta rage ga mutum shin Allah ke kiran ya ayyuhal ladina amanu in tansurullahi yansurukum wa yuthabbit aqdamakum ya kuma su imani idan kuka taimaki Allah ma'ana idan ku taimaki addinin Allah to shi ma Allah zai taimake ku ya tabbatar da digadigan ku wajen bugawa ba ku tsoro ba ku ja da baya nan kenan taimakon addinin Allah yasa kuma Allah kiran ku taimaka ma addinin Allah kuma Allah ya taimake ku mana magana kenan nan kira ne na masu imani ku taimaka ma addinin Allah yin haka Allah zai tabbata zai taimake ku ya ba ku nasara kuma ya tabbatar da garin ba ku ajiya da baya wajen bugawa to wallazina kafaru fa wallazina kafaru fa ta'sal lahum wa adalla a'malahum
amma wallazi na kafaru fata'asar lahun wa'adalla a amalin amma wa'in suka kafirce ma Allah to so yanzu yana ta fata'asar lahun ana kamata hallaka sun gama yawo cikin wata ruwaya bukhari ya kawo musulmi ya kawo ana sanar ke cewa ta isa abdul dinar ta isa abdul dirham ta isa abdul khamisa ta isa abdul hamida yake ta me yake ta mana wani mai antana ke cewa ta isa mana ya hallaka ya gama yawo bawon dinari ya gama yawo bawon dirami ya gama yawo bawon kaya mayan bawon kaya ta shi a duniya kudin shi samu kudi kudin ya samu kudi komi a duniya komi a yi burin shi kudin samu duniya kudin shi mana kai shi da kai dimmi wannan burin alaƙa ana ya gama yawo ya hallaka wanda kudin shi burin shi kudi kudin ko dinare ko dirhami ko mai ce hamisa ko hamila mai hamisa a duniya shi kudin burin shi kudin ya sa ya sa mai kyau ya yi bas ana ga in wuce kwana ga wani mai kwarar ba abin da zai illa ko ya sa kama suke kwarar to duk wanda zai burin shi a duniya kurin kudi sa mai zubar shi kudi kun ya tara kudi Allah ko haram ba na ado ba na sabke ba amma kurin kai kurin kudin kurin ba ruwan ka sai lazo kaya kurin kai kurin kai ado kun sha makai annabi ce wannan bawo ya halaka ta maza shi ga falon takash in annabi mai muku adda ina da ta kaya ka Allah ka Allah ta kai mana dai mutumin banza ta wabe ne sai kakka zaman to bayan bawon dala bawon sefa bawon naira magana kenan kuran shine halaka kenan ya halaka kenan ka haure halaka ta tabbata gare su wa dalla amalan kuma Allah ya bata ayyukan su domin bai ba su ladan aikin suka ko aiki mai suka a duniya dan babu imani ذلك بأنهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم ذلك نالا إيا إشارة إيا نوني جمد وإن مثل ذاك ما وانا حكمتي ميكي هكا بأنهم كرهوا ما أنزل الله سوسنكي أبند الله يسبكر sabanin masu imani wanda wa amanu wa amanu bi maqasid bi wanda zai rafa mana subhanahu ko masu imani su sun imani abinda aka saka Muhammad sallallahu alaihi wasallam su kuma ka wuri a su kyama ma suke fada ma suke da abin Allah sabka duk ka wuri fada ke da addinin Allah shi ne kaga nan suna fada suna ki kariyu manzarallah suna kin duk abinda Allah sabkar sai dai ayi ra'ayi ayi nasu amma na Allah ba ka san shi wasan da yawa har ma wasu na da musulunci a baka jahilci da bin maganar turawa kaga musulmi ne ya iya adawa da shari'a dan shari'a sai da an kame na adawa kaga an ga mu da shari'a sai ga canza fuska da yawa kuma sallar kewa amma kwallo ta koma ita turawa dan tarbiyyar su ne komai su su sami komai aka a wurin an ji shari'a kurin shikenan na ta kwari na kallon wani malami cikin malaman addini iya suna wata da ba a tasha wata tamali da turanci da wasu 'yan jarida musulmi ne amma su kamar su ne bush ko makoran kuna a hili kuna ce kuna magana shari'a ce kasa mai shari'a ce ba da shari'a kuna an ce aka yi mutum da kuna a yanka mutum a wani ba kuna shari'a ba shari'a gyaran al'umma da sai mutane kamar da ne ita kai da kai ce yanzu ya kai mu example da yawa a turai wanda ita da su take abin da ta kawo turawan na ci gaba ta kawo musu ba lalace al'umma lalace tarbiyya lalace al'umma ta same su ya ce musulunci shari'a gidan mutane suke zuwa kyakkyawar rayuwa ba farawo ba damfara ba kisa ba sata duk abin da ke muguta hana musulunci kenan abu ɗaya za a yanzu ko a turanci sai a sa ɓarawo gidan kaso a ba shi kwanciyar kwanar da hutun kuma wasu sata ya koma amma na allah a yi ɗaya mana yake hannu ɗaya aka yi amma ya san ma in yi sata mai koma tu za a ba shi hamma da wuta za ta fitele yanzu na zamani ba Allah shi da bayan ce ba su fada komi za ba cikin biyu in ya samu ya ce kashi ya bai samu wani can ma dai wurin abu a ba shi ci da sha da komi amma walla a yanki hannu ɗaya da jini ku yi kaga inda ake shara na samun nutsuwa kowa cikin nutsuwa mai kaya a nutse kowa cikin nutsuwa wani wani wani makon sari mutum da saudiya ka ci saudiya yau ma Allah kai umara ka yawo cikin gari da dare ka ga kanti ya farki wani masallacin babu kyaurar vitir ne kada kalla abin daga ciki zinariya ce da azurfa karta zinariya a wallahi ba wani mai gaji ko dan misanda babu balle mai bindiga kai yanzu nan kanti na shinkawa da kuli-kuli Allah kanti shiga da kuli-kuli amma da masu gani tsare ka gabar yi ba gani can kan zira ga mun kana matsada wala matsada a gari wala ba Allah baka migaji ba migaji inda baka migaji gari wala ba migaji ko dan sanda ko ba ko Allah ka mutane tsoro ko da tsuwa kurin ko wani gidan shakonci kuma kan tiya gore kana ga fitir mudubi ne ba ma bariya mudubi ne kana daga ciki kuma da wutar da kunne haba kai kai wani zaman ɗaya zaman ɗaya gari kuli kuli da shinkawa wallahi babu tsuwa kuma wa ko zama kuma kuma aka ma kullun da kullun jaji aka kima malaikan yawa ba tsira ba aka kima ba tsira ba to shari'a take magani ko ya wani lokaci wani malami ya shawara a Tunis sata ta yawa yace wallahi ku jarraba hukuncin Allah aka duk da ba san shari'a aka yanke hannu barawo daya sai da aka shikar ba barawo shikar aka yi ba barawo ta karin sai Allah ya ce zalika bi annahum karihu ma anzalla su ne mutanen sun ki abinda Allah ya sabkar fa habat amalu Allah sai ba ta aikin gaba daya ci gaba afalam yasiru fil ardi fayanzuru kayfa kana aqibatu الله عليهم وللكافرين أمثالها
afalam yasiru fil ard na Allah ya ji hankalin mutane da ake muku galgadi kuna ta wurin kai kuna kuma ba a ko ba a komi ce shin wai ba ku yi ba yawo a saman ƙasa ko su yawo cikin duniya ma fa yanzuru kaifa kana aqibatu alladhina min qablihim su je su diba al'ummomi wanda aka yi kahin ku wanda suka ma Allah tsagiranci suka yi taurin kai kan masu wa'azi kahin ku ai an yi da yawa da wa'annan damarallahu alaihim Allah ya zuga girman Allah ya halakar da su ya tumbuke su dan babu masaurin su Allah ya halakar da su to wannan kuka kace wai adawa kada ya kawa samudawa kada ya kawa ɗan luta aka wa a'a yace wani da kafiri na amsaluha duk wani kawuri wa Allah iya mai irin wani abu ba wani abu da hewa hewa ne ba ba suna bane ba aiki ne aikin sai kai da haka idan kukun hatta zalika bi anna Allah ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم
ذلك Allah wani hukuncin da Allah yayi bi anna Allah maula allazina amanu Allah shine majibincin al'amarin masu imani shike kula da lamarin su shike gara musu lamarin su Allah kenan amma wa anna kafirina la maula lahum kawai ba su da majibincin lamarin sun kama banza yan wannan yawo kacin sai bukhari lokacin da aka yi uhud kusan uhud shine yaki na farko da musulmi suka samu jarrabawa tarishin yan uwa ta shahidai bayan bada to ganin abu da kisa ce doguwa dai wanda sababin al'amarin an samu nasara tashin farko an ana fatattaka kahurai sai wasu 'yan tawaga ta musulmi suka sabawa tsari da manzana tsari da musu da umarni da manzana musu ku tsaya kan wannan wuri ko kun gana mana ɗaya ɗaya ba ku sabu ku tsaya wannan wuri mutum hamsin ne wari annabi mutum hamsin ya wari ya ce ku tsaya kan wani dutsen kau ku sauku ko bai da abu ko sauku to ana fafatawa ana ana kashe kahurai ana kwasa kaya sai a cikin 'yan sama sai shaidan yau da rosu sai suke ga to yanzu ana kisa ana kwasar da nema muna sama shugabancin ɗan'uwa kun ji manzana ce kan kusa ko me za yi kai dai shaidan na zuwa na zawa sai su gangaro to daman su kan wani yankin kudin shawa sai su kunsu harbin walid kayi musulunta ya san ya gano turukin da aka so aka tsaya ma uhud da diba flankin da manzo manzo Allah ya ga manzo Allah ya ya ya san ba shi nasara kuma a wannan flankin da manzo Allah ya kuma ya gano wannan point wannan wurin na wannan matsala guda musa nan ne matsala da haka halin mu da zamanin wannan ba abin da ke duwa yau da mutane duk hankalin shi a ne yake da ya san nan wani point ne wanda ya kama matsala ba su iya shiga kurin wannan suna gangarawa Khalid ya dauke su jama'a ta kawure kun san kewa ta baya ta baya aka musulmi rif aka rika su kuma aka rika musulmi kuma gaba ɗaya kuma abin juyi kuma ta ga musulmi kuma sun sun rikice ma gaba ɗaya an ce ma an kashe manzon Allah an kashe shi Muhammad dan sun kai gare shi an wasa mai kai jini an wasa mai haƙori jini sun daga ka har ƙasa iya zuba a jikin shi jinin shi ya kai wannan za a harbi kibiya wasu sabai ba su iya zuba nan za ka shi ba su gudu ba wasu gudu sun rude wasu na tare da shi a harbin kibiya ne bara kibiya tarbe shi ya faɗa shahada wannan ya zo sun gano da yake sauki da kuzi sai an gama da shi kawai su kuma suna harbin su kun kibiya mashi amma masu iman suna tare da shi an an bugu wasu bara ga bindiga ga kibiya ka fara kai ka mutu kai shahada haka suka ci gaba da yi ana yi suna a nan fito da suka samu suka shahada a suka suka shahada a nan kayan abu ya kwanta guda ta kwanta aka samu mazan sarar salama aka samu da kariya guda ta kwanta to a cikin an yi kisa an kashe hamza an kashe musulmi masu yawa wuri wajen mutum saba ya kashe na suka shahada can sai abu sufiyan bin harab a lokacin da mai musulunta iya bangaren kudishawa sai ce ya muhammad salama soke ji annabi ya ce ku kyale shi ko ka masa mishi ya kira abubakar annabi ce bala tuku kausa mu kiyale shi ya kira Umar da yaji shiru ta duk wannan sun gama Umar ya kasa Umar ya kasa bauta kai kariya kake suna na araye suna na araye za ta goyi bakanta maka shikenan sai sai ta yau mun bai mu bada rana yau mun rama mun rama yakin bada mu ma mun rama yau yaki ya juyo kan alfahari annabi ce a ce musu ba daidai bane mu mutattun yan aljanna na ku a wuta suke ya daga ce wani hubal wani hubal hubal ta dauka wata hubal ta dauka ka ya girma maka gumgumgin su annabi ce ku ba shi amsa su ce rasul mai zama ce ku ce Allahu a'ala wa ajal ku ce Allah shi ne mafi girma mafi buwaya a takaice dai suka ce suka ce suka ce suka ce yake ce lana uzza wala uzza lakum mu muke da uzza shi zai ga kuma kan ne muna ko muke kuma muna da uzza ku ba ku da uzza annabi ce muka masa mishi suka sai rasulullah zamu ce ku ce Allah maulana wala maula lakum mu Allah shine mutuncin lamarin mu ku ba ku da mutuncin lamarin wannan abin yawa kana a Uhud kuma kana a takaice dai Allah ya ba musulmi duk da Allah an jiye ta su amma Allah ya ba su kariya da mun wace me yake ya mai yaki a jika a yaki imma kama kasarka ko a jiyo aqida ko a kama naka ba kama kowane musulmi ba ba kama kasa ba haka suka koma madina haka suka koma makka ko shawa sai take nan ba ba wani nasara suka samu akan abin da ya kawo su neman neman fansa amma wasu shahada tabbas shi da Allah ya ce zalika bi anna Allah maula allazina amanu Allah shine majibincin lamarin masu imani amma wa annal kafirin la maula lahum kawrai ba su da mutum mana ba su da wali na kwarai ma su kama sun kama banza ne إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار annaru maswallahum
ɗan wannan bayan mun ji bayani dai na cewa Allah subhanahu wata'ala shine majibincin lamarin masu imani amma kaware ba su da majibincin lamari yake ga maka ɗan wadda a yi wata akai a kado ta gwagwarmaya ba a gama mai imani kawure shi mai imani iyaye ne da neman wani sakamakon lahira shi ku iyaye kun dan duniya kuran bai da manuwa irin ta mai imani ba sa zawa daya sai da ce gaya maka cewa inna Allah yudkhilu alladhina amanu wa amilu salihat jannatin tajri min tahtiha al-anhar Allah shike shigar da masu imani da aiki nagari shike shigar da su gidajen aljanna wanda ƙoramu ke gudana ƙarƙashin wannan gidaje ke wallazi na kafaru amma suka aurewa kai masu imani 'yan aljanna ne amma wallazi na kafaru wani su kafir ce ma Allah ya tamatta'un wa ya akuluna kama ta akulu an'am suna ɗan morewa suna ci amma yadda ka san dabba tana ci ba mun farkomi shi aka ce shi mai imani yana ci ne don ya rayu ya bauta ta ma Allah mara imani damar shi yana rayuwa don ya ci kurin cin kurin satan ruwan zan san ita cewa mummuni iya cin abin cikin hanji guda kawuri a cikin hanji bakwai kaga ya kata kace menene kenan kawuri shine kurin me ya gaba kace bai da kuma illa ciki kurin shine a gaban shi kurin ya ci mai kyau ya sha mai kyau cika cikin dam amma mai imani kai abinci ma ana kace kace kace kana da hoshi sama sama kace daga tsakiya almanzan da kace kace kashi ɗaya cikin uku yace mai imani bai cin abinci iya shi shiga a kada haba kana dukawa amince zama da su ba da azubi ka yi dama kana soje da kana da magai amai annabi ce mun muni iya cin abin cikin hanji guda kakka ce a cika annabi ta an ba maka wa ka ce raba gida uku daya na abinci daya na ruwa da kuma lunwashi lunwashi da ka tsaya saka saka ɗaya bayan ɗaya lunwashin ka kakka ce ka rike ruwan lunwashi ka kana lunwashi sama sama kenan mun muni bai cin abinci ya cika ciki dan ba wuri iya ragewa iya bar wani lumashi da kyau kenan su kawure suna rayuwa suna ci yadda dabba take ci amma wannan wurin masa wallahun amma makomansu gidan wuta ne eh ya zuwa وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زكن له سوء عمله واتبعوا أهواءهم
Allah ya ce wa ka ayyin min qaryatin hiya ashaddu quwwatan min qaryatik Allah ce da yawa daga garuruwa ko al'ummomi wanda sun yi garinka na makka sun yi ƙwarishawa ƙarin da komi su ƙwarishawa da suka huda ka da garin suka sa kai hijira ta ƙwarishawa al'ummace mai rauni ƙwari a kan sauran al'ummomi amma waɗannan al'ummomi duk da ƙarfinsu a halaka namun mun halakar da su allah ya gama da su kuma lokacin da allah kama sa da azabar ta zo fala nasira lahum babu wanda ya zo ka musu agaji to su misa suke ruwa ya maka ga dai al'ummomi da dama garuruwa da dama don wasannin abu abu da sannan ne kore shawa ba su da wata daula ba su da wata kima sananna ta magana daula ba labarin abara ta aka amurfi ta abin giwa ba su iya tunkarar abarha ba su ma da takarar yaƙi ba su ma dama yaƙi ba su da wani abu tsayi ga masu ƙarfin da Allah ya gama da su daga shi yasa wannan sarkin kaisar kai kisara na rum na na farisa lokacin da aka yi mai takarda da manzana aka mishi asalin tasalim daga an sa mai muhammad bin abdul muhammad rasul zuwa ƙarshen muhammad bin muhammad rasulullah shi ya ga yo shi aka waye gari balarabe balarabe zai ban takarda balarabe ya hana sunan shi shi gaba da a tsarin su an hasa sunan kisra ta kwasa sunan wani sai an sami muhammad kuma wani shi wani shi wani asalin mustasalim da hada barazana kamar kauya ana ka kamsu ka samu lahiya kina akwai barazana kenan kamar ka kamsu ka samu lahiya ke in je ke me kina akwai barazana akwai matsala yace ni za mu an takardu ya kama takardu ya cira ya cira shi ya ce yoshi balarabe zai min da ta zama su basu da wani daula sananna laraba su musulunci ka laraba kima a duniya musulunci ka laraba kima sai lokacin da umar bin khattab Allah ba musulmi lokacin umar bin khattab shekara ta 15 an ci an yakin yarmuk an kare ta taka an yi bala'i an taka bala'i da aka bude bude sham an yi mace an yi shahada dubban mutane na annabi ga wannan wannan mutabtan ba gurin ana ne Allah ba da sana a bude sham an bude sham an bude kudus sun ce su ba su sa hannu da wani komanda kai shugaban gaba daya da sulhu umar iya madina suka ce sai ya zo shugaban gaba da umar ya kama hanya tun daga madina zawwa sham zawwa kudus an je wajen tare shi komanda kin ya tare shi wanda inda umar yake yi iya da abin hawa in yayi sai yaron shi shi ma sai hawa kuma ya sauka kasa haka suka raba dabba hawa biyu kai kawo ne hawa an zo shiga gari kuma tuturkin yaro ne hawan yaro ne shi komanda kin abu abu abu da jara shi abu da jara iya ga cewa ya za a yi shugaban mu gaba daya shi abu da wani wurin shine ma gaba muke gaba daya abu da shi komanda kin dan ya ci garin shi komai a nije ke kuma mai gida gaba daya zo gaba daya kwata kwata ga kwata kwata yanzu daga tango a ce ta aka ya ga abin gaskiya yace gaskiya hadisi rasulullahi ni ba wannan abin gaskiya a ce kana kasa yace mu da kai kai magana kai da kai magana ya ce haba subhanallah ya ce wani magana wani inda wani yi ba kai ba da nan ya ce yanzu kai ya ce allah mu da su wane ne ya ce allah ya ɗaukaka mu da wannan addini da shi la ɗaukaka mu idan muka nemi shi ɗaukaka ba da shi ba allah zai karya mu ba wani abu kamar wannan addini a wajen mu kenan addini ta wanda ɗaukaka mu larabawa kenan a wancan zamanin maka bata da wani kima bata da wani girma bata da wani daula sananna ta ce to allah ka ce da yawa muka halaka da garuruwa wani sun yi hita ka ƙarfin amma allah gama da su kuma amma su ma da halaka ta zo fala nasir lahu ba wanda ya taimake su hakinan kuma in ta zo ba mai kare ci gaba Allah ce afa man kana ala bayyinatin min rabbi shi yan wa zai zo daya wanda yake kan hujja daga ubangiji ana mai rayuwa ƙarƙashin ƙur'ani ƙarƙashin maganar Allah daga wajen ubangiji kamar zai lausu amali kamar zai zuɗe kan wanda aka ƙawata mai aikin banza kamar zuyuna da wasu amali wata ba'awahun kenan an zo ɗaya da masu bin nassi daga Allah da masu rayuwa gaba gada kurin ra'ayi ba ta zama ɗaya tambayewa zo ɗaya da mai imani da mara imani ba zama da kullum mutum da yake ake da hujja na Allah ya ce annabi ya ce da kullum shi kullum haka ya ga ana yi wani shi mai suka kullum muka ta yan gargajiya ta faɗin gargajiya akwai ɗan bida ɗan ɗariƙa shi ɗan gargajiya ban shi da aya bai hadisi kullum haka ake a garinmu haka ake yau da magarankin wannan malu malu mun haka ake da magarankin shi ne zagajiya shi bai da aiba ya dishi kurin garin su kun da magaran kura su da magarawa ne mu da magaran a gaya mu kaza mu da magarawa kun shi da burin shi kuna bai da wani hujja zai shiga maka aya ko hadisi su wani magaran lamarin addini ba a ce mun makka ko a yau a makka kace mu yan makka ne ya ce maka wawa ne ana maganar addini hujja kace mu yan makka ne mu yan madina ne ya ce wawa ne maka madina ko ayar hadisi shine ba Allah ya ce annabi ya ce shine addini ba da magaran ko ko maka bata ba da magaran ba ka ce gargajiya da gargajiya kenan Allah kiyaye ku saka saka laka kaka mutu kana gargajiya Allah ka mutu kana musulmi ko Allah ya ce annabi ya ce da mun kenan addini ne Allah ya ce ayi ayi bai ce ba ka ayi kurin shike ka huta kurin shine kurin musulmin ka wannan gari gari ne da dole ka saka ruwan ka saka garin ku amma ba a dogara da gari wajen al'amarin addini ba ka gari
نعم تقبع مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم
ومن سوء لبار الجنة ga shi daga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ce matsalul jannati lati wa'idar mutaku misalin wannan aljanna wadda Allah ke alkawali ga duk wanda ya tsoron shi kaji aljanna da Allah ya alkawali ga duk masu tsoron Allah Allah sama da su kuma da kahin mu je ma kun san ta suwa ce ce ba ta kowa bace ba kuma ce wa'azi wa'azi ta mai rabo ce a ta mata aiki ce mace ta mai rabo ce kenan kowa ya samu kenan haɗan manza kowa ya samu a ta masu aiki ce Allah ce misalin wannan aljannar wanda wa'idar mutaqun aka yi alƙawarinta ga masu tsoron Allah ga ta ya ce fiha anharun min ma'in ghairu asu a cikinta akwai ƙoramu na ruwa lahiyayye wanda baya canzawa babu ta bisa gomi ne ko wani ruwa ne ne ruwa ne lahiyayye wanda bai canzawa hal abada ya ce wa an harun min labar kuma da wasu ƙoramu an harci da wasu ƙoramu na labar madara lefre gangariya madara laban waye ce nunu ba nunu nunu ya tsami laban da ta alaka laban ba ta nunu ba laban aka ce nunu ya tsami hada da ce laban aka ce min laban ko ce wannan laban kin lamai ta gayyara ta'amu madara ce lahiyayya ɗanɗananta bai canzawa kullum ku guda ne bai canzawa don jimawa kuma wa anharun na samarin lazzatin lishariba kuma da wata korama daban ta musamman ta giya amma ba irin taku ta duniya ba a sha a yi su a yi kashi a wando ta duniya a wani Allah ce lasu da wani ana wala yusufun ita ta zahira ba a jiri ba a su ba a su a can ta can lafiya gudun wala yusufun babu babu duna wani hayaniya ta lahira babu hayaniya babu su ta duniya ce ake su a wuta daga hankali a kashi a wando ita wannan a lahiyar wani wanda ce bai da da zatul shayi Allah ce wala tabbas bai da Allah ce wala tabbas yace lazzatul lisharibi ita ta lahira giya ta duniya ce ana sha ana bata rai sai ma an ƙara ruwa iya bata iya gama fuska kaga nan Adam ka ga bisa kashi abu waga abun ma wai ya sha ya bata rewa kamar ne sai shan shan firimi a ce ya dace ya sha ya sai ya ji ɗaji burgewa ba ba ya wata kita yana ya daɗi amma an kada suka shi wala ba ta gama suka amma shayi ta kai daɗi shayin to ya ta ta giya lahira daɗi daɗi da zata da shari daɗi da daɗa ce ga duk mai shayi ta eh ya ce kuma an harun min asalin musaffa kuma da wata ƙorama ta musamman ita kuma zumuwa ce tatatta tatatta ba ta suke ciki kuma duk wannan manzan ya bar labarin cewa an ce anhar nahar mai nahar karamin ƙorama ina bahar manzan ya ce a lahira akwai baharikin ruwa gangariya baharikin madara baharikin giya baharikin zumuwa a lahira akwai tekun su wannan masu zaba da wurin akwai can jigon na ke ɗaukowa na ke ƙoramin ƙoramin na zuwa daga babako to akwai ƙoramin akwai bahar annabi ce akwai baharakin zumuwa akwai na madara akwai na kiya a lahira to haka ya kan kananan sa zo sa zo muku ma wannan abin da yake cikin aljanna ne Allah ce yace walahum fiha min kulli samarat ɗan aljanna suna da duk wani firwi duk wani kamarmari min kutala ta min kulli samarat yawa kun a garin ku wani babu shi a garin ku ma sai ka ji wani garin shi sai Allah ya ce min kulli samarat ka ja saudiya gani to allah ta duk wani kayan marmari allah mustanin da ciki kuma nasu ne wanda kuma ce mu kulle samara ya ce wa magafirati marabbi kuma allah duk da wace imani ce mukamman muke jiya bai hana laihi kuskure allah ya gafarta musu kurakurensu ya gafarta musu komi allah bai kama ta da laihi ta komi wa shi ake cewa abin da ya yi komi samun nutsuwa na ɗan aljanna lokacin da aka shiga aljanna Allah subhanahu wata'ala zai kira ya halar janna halar yutu ya aljanna kun yarda mana komi ya ishe ku sai ce ya rabbana wa mana la narda ya Allah me zai hana mu yarda komi ya ishe mu ka ba mu abin da ka ba kowa ba sai ce a ba wani abu su ya Allah ba abin da ya saura komi ya kare ci ku tambayar ci a can Allah sai ce musu uhilla alaikum ridwani fala ashatu alaikum ba'dahu abada a ce wani ya yi komi samun tuwa Allah zai ce daga yau ina shaida muku aljanna daga yau na tabbatar muku da yarda ta ba na ƙara hushi da ku hal abada an ce wannan shi ne faɗa aljanna domin duk ɗan wa'ayoyin matsar duniya wuɗa adam duk da kake jin daɗi sarauta ce kuɗi da ɗin mene ne kana tsoron wata dan yanki shi ne matsala ta duniya in mai Allah baka sarauta ce duke ce in mene ne ko laye ce kana tsoron wata ran ka aje ya kuce shi ne bala'in mai iko shi ne bala'in mai kuɗi bala'in duk wani ɗabawan Allah tsoron wannan abin da ke cikin ne ya guce shi ga tsoro to a aljanna Allah idan aka shiga aka komi na mutum iyaye wata wata kafa a hudaka yawa ka kaba wuda ka kai tsoron gaje to Allah ya magaranti cewa daga yau Allah daga yau na yarda da ku ba na ƙara hushi da ku har abada an ƙare yanzu daga an take zama zama ya zama na ku shi kenan an ƙare Allah kai mu yace kenan shi yace kenan wa maqafatu min rabbihim kenan za samu gafara daga ubangijinsu kaman huwa khalidun fi nar wa suqu ma an hamima faqata ma'ahum shin wa'annan wani labar labarin irin abin da aka musu alƙawari masu tsoron Allah na naharun min ma'in ghairu asin ruwa wanda bai canzawa wa anharun min labanin labi ta ta'amuhu da wasu koramu na madara wanda ba ta canzawa wa anharun min khamarin ladatul sharibin da wata korama ta giya wanda min daddada wa anharun min asalin musaffa da wasu koramu nuzumuwa ta tatta a kuma a can walahum fiye kullu samarat dukkan ɗiyan itace an ba su ta wannan sun zo daya bayan samun gafara tsala sun zo daya kamar huwa khalidun finar kamar wanda zai dawwama a cikin wuta dan wuta sun zo daya ba sa zawa ɗaya dan wuta wanda shi khalidun finar kuma su kuma an hamima shi ba ruwan zuwa kuma da kuke ba a za a shayar da su da ruwa mai tsananin zayi kuma ruwan mai zai musu ya ce fakata am'ahum ruwan da ana sha kayan ciki na zagonyewa gaba daya sun zo ɗaya da aljanna ba sa zawa ɗaya ɗan uwa Allah kai mu lafiya duk wannan jaza'an bai makanu ya amalin sakamakon aiki Allah ta yi sam cikin bayan shi na kwarai Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته